الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا السبر شابير قوة رمضان هجرة تمنزن إلى منزن رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da sha biyar ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2025 kamar yadda malaman coci suka tsaya suka tsara ba tare da wani dalili ba kamar yadda sun ka faɗi haka da kawunansu muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma ajiya mun fara bayani daga aya ta sha takwas zuwa aya ta sha tara a cikin suratu yunus a shafi na ɗari biyu da goma sai lokaci ya muna halinsa a yau da yarda allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya mala Allah ya ce wa makanan nasu illa ummatan wahida أعوذ بالله من الشيطان sani muna gabatar da bayanai da suka shafi zakka na zamani jiya mun taɓo tarifin al'amili na alaiha game da sha'anin zakka suwaye ake nufi da al'amili na alaiha kuma muka kawo saɓanin malamai kan cewa shan aikinsu ya tsaya ne akan kawo dukiyar zakka ko ko a hau waɗanda suke a wajen raba zakka a sadar da ita ga ma'abutanta su masu nasiya al'amili na alaiha wanda kuma muka ce shi ne zance mafi inganci shi ma wannan wani aiki ne a yau za mu tattauna a tatbiqatun mu'asira lil'amili na ala zaka tatbiqatun mu'asira na ana nufin wato za a yi tatbiqin waɗannan ƙa'idodin a zamanance game da abin da ya shafi al'amili na alaiha sun kawo matsaloli daga cikinsu almas'alatul ula sarfu zakati min sahamil amili na alaiha lil muwaddafi na fil mu'assasati zakawiyya sarfu zakati a ba da zakka min sahamil amili na alaiha na daga waɗanda Allah kira al'amili na alaiha lil muwaddafi na fil mu'assasati zakawiyya ga mutanen da suke aiki a ma'aikata ta zakka to in can da babu ma'aikata ta zakka zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana tura mutane ne yanzu in kace kamar irin su Saudiya akwai hay'atul awqaf wazara ce musamman wanda take kula da irin waɗannan shu'un addiniya muna ganewa ko to shin ya halatta yanzu waɗannan mutanen a ba su abinda ake ba al'amili na alaiha a zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ko bai halatta ba sai malamai suka ce to su waɗannan mutane kina al-mu'assasatul mukhtassa bi jibayati zaka wa tawzi'iha ala naw'ain kala biyu suke minhum man yataqadha murattaban akwai wanda yake karba wato murattaban shine taqadha murattab ya karbi wato kinan biya dauriyan wanda ke kewayowa duk wata misali kenan min bai min baiti malin daula daga baitul mal trezor li ajli hadha al'amal dan wannan idan mutum ya zamanto yana aiki a ministry ta addini an gane ko minister des affaires religieuses kuma ana biyan shi to dan an kawo zakka an gane ko su ba za a ba su ba cikin zakka amma biyan da gwamnati take musu shi a matsayin abin da za su karba an gane ko sannan kuma annau Sani nau'i na biyu shine al'amilu na fil mu'assasat wal jihatil ahliya wanda suke aiki a cikin wato kamar ka ce project project ko kuma al jihatul ahliya waɗanda suke yin aiki ba na gwamnati ba ƙarƙashin wata ONG ko munawwama ko organization misali irin na ƙasashen musulmai an gane ko to waɗannan malamai suke cewa ana iya ba su ana iya ba su daga cikin abin da ake kira da al'amili na alaiha in ya zamanto ba su da biya wanda ake ba su duk wata an gane ko amma idan ya zamanto misali sun yi aiki ne don zakka suka kawo ta aka raba ta sai ba su nasu haƙi amma idan ya zamanto su dama wannan ma'aikatar ba tana aiki ba ne don in don zakka kawai take aiki take biyansu to yanzu za su karbi biyansu ne na wata ba za su karba ba cikin zakka amma idan kuma don wannan aikin ne aka ɗauke su to za a biya su ba sani kuma fahimta ba yawwa don saboda a fahimci matsala ne waɗansu ce masu aiki cikin munazzamat in sun ka karɓo zakka ba za a saka su cikin waɗannan ba wannan ba gaskiya ba ne an gane ko sai dai suka ce dalili kuma annan nassal qur'ani zakara fi wasfi al'amilina alaiha fi asnaf az-zakati bila taqyid kinan qur'ani ya faɗe su ba tare da taqyidi ba yace a'a sai mutumin da yake yana aiki ne a ƙarƙashin abin nan munazzama ko wanda baya aiki ƙarƙashin munazzama a'a za a hankalta ma ana biyan shi dama kafin wannan lokacin ko ba a biyan shi in ana biyan shi biyan shi zai karba in dai don wannan aikin ne ake biyan shi amma idan ya zama to a'a yanzu za su yi wani aiki ne can na daban to wannan aikin da za su yi za a biya su don saboda sun yi wannan aikin ba sani ko mun fahimta ba an gane ko shi yasa malamai suke cewa zikru wasfil amilina alaiha dalun ala annahu huwa sababul i'ta kamar da Allah ya ce wal amilina alaiha al amilina ismul fa'il ne kuma mushtaqqun ne kenan dalilin da kamar dalilin da yasa Allah ya ce a basu saboda wannan wasukin da sun kasinfantu da shi na sun yi aiki don saboda tabbatar da ita shi yasa ce wal amilina alaiha ay li ajli amalihim alladhi qamu bihi in baka gane ba yawwa sannan sai malamai suka ce amma ana kafa ka'ida guda biyu an gane ko suka ce za a gane cewa masu aiki a cikin wurin da ba na hukuma ba suna ɗauka sifa al'amili na alaiha an ya kuna al'amal alladhi ya ƙumu bihil muwazzafu min ma yuftadu ilaihi fi jam'i zakati wa tawzi'iha sai in ya zama to aikin da shi mutumin zai yi ana da bukatuwa zuwa gare shi kun san yana daga cikin abin da ke kashe ma'aikatu a Afirka yake kashe mu mu ƴan Afirka da kuma ƙasashen Larabawa shine sai a kawo mutu aikin da mutum ɗari za su yi sai a kawo mutum ɗari biyu. saboda son aka yi kowa sai ya ci nashi rabu shi yasa sai ma'aikata ta mutu saboda kowa lalacewa zai yi to kaga dan ba a cewa yanzu misali ONG ce za ta yi aikin fitar da zakka marmakon aikin da mutum goma zai yi sai a kawo mutum hamsin a ce duk su masu da cikin al'amiri na alaiha kaga an yi zalunci ina fata ana fahimta ta a'a al'amiri na alaiha a dauke in mutum goma ne amma su waɗancan mutanen an gane ko a basu in talakawa ne ai ana iya basu da sifa ta alfuqara wal masakin an gane ko amma al'amidi da alaiha aiko mai kuɗi ya aiki kan wannan shari'a ta ce a bashi ko ba ka bane to an dauko mai aikin da mutum goma za su yi an kama mutum hamsin kaga kenan dukiyar talakawa ce aka hallaka yana daga cikin abin da ke mai da kasashenmu na afirka baya aikin da mutum guda zai yi sai a ɗauki mutum goma kashi don a yi musu biya dole ba aikata ta mutu an gane ko kaji sharaɗi na farko sun ka ce an yi ra'a fi zalika iqa'ul amil bi qadri amalihi kuma kowane adibi daidai aikin shi a bashi mu ko afirka yanzu inda mun ka lalace sawa'a a ayyukan muna na addini a ayyukan muna na gwamnati galibi ba a hankalta ma daidai aikin mutum a bashi wanda ya kware wajen shedanci da munafunci da gulma da ƙarya shi adda babban biya wanda ga tsaya shi aiki tsakani da Allah shi adda karamin biya yasa kun ga ƙasar Burkina sun yi wayo yanzu suna ɗauka cewa duk mutumin da yake karantarwa salari kin shi za a ƙara shi ya zamanto ya fi nami ya fi mutumin da yake cikin mi yake cikin ofis ko biro kaga wannan zai sa masu yin aiki wahala don 'ya'yan al'umma su ba su samu haƙƙinsu amma mutum na aiki yana daji yana ɗaukar jikka tamanin ko jikka ɗari wanda annan birni dama zamane yake ba ma aikin yake yi ba ba ma karantarwa yake yi ba galibi zai zo ne sau biyu a sati ko sau ɗaya a sati a wata su hudu yake zuwa kuma sai a ce yana ɗaukar jikka ɗari biyu yaushe za a yi aiki ya kamata a ce kun ga ƙasar jamus ƙasar almaniya waɗanda suka fi kowa salari biya mai tsada shine mi su ne masu karantarwa angela merkel prime minister wadda abin nan ta kasar jamus yan jarida suka yi mata tambaya ya za a yi a ce kin kara bayan malaman makaranta sun fi kowa biya kuma ki kara musu kuɗi kasan ɗan jarida da tone-tone ta ce da ni da kai da duk ma'aikacin da a cikin ƙasar nan gaba ɗaya ƙarƙashin su muka taso su suka karantar da mu ba ba a kimanta malamai ba masu karantarwa ya za a yi ilimi ya yi nasara a ƙasashen mu ba zai yiwa ba a kyautata halayen masu karantarwa shikenan sai ga ilimi ya yi kyau ku yadda da cewa malaman da suke karantar da 'ya'yanku masu kima ne cikin al'umma amma sai a ce wai karantarwa in kaga mutum na karantar da musamman malami na makaranta sai a ce maka wai aikin da wanda bai da aiki ne le travail de de de de chômeur wai sai mutum ya buga ya buga ya buga sannan yake karantarwa to kuma kuna son 'ya'yanku su yi karatu idan muku kimanta malaman da suke karantar da 'ya'yanku ba ya za a yi 'ya'yanku su kimanta malamai ba zai yiwuwa ba mas'ala ta biyu sarfu zakati min sahmi al-amilin alaiha lin nisa'i al-amilati fil mu'assasati zakawiyya shin idan mata suna aiki a wajen fitar da zakka ko kawo ta ko rarraba ta shin ya halatta a ba su cikin sahmul amilin alaiha ko bai dace ba me yasa aka kawo wannan mas'ala saboda can da mata ba sa shiga cikin wannan tsari sai wadansu malamai suka ce bai halatta ba sun ka ce wai ishtiratu dhukurati fil amilin alaiha su al'amili na alaiha sai sun zaman tomi sai sun zaman to maza don haka ba a ba mata ko da sun yi aiki an gane ko amma malamai magana ta biyu suka ce jawazu sarfi jawazu sarfi min sahmi al'amili na alaiha lin nisa ana iya ba mata kuma wannan magana ta fi karfi hujjar su wadanda sun ce ba a ba mata sun ce hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a hadisi ne a cikin sahihul bukhari kitabul maghazi ko ba haka nan bane babu kitabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila kisra wa qaisara da suka dauki yasu suka ada suka ce to ai wannan an yi tauliya ta mace a ce an dora ta kan karbo zakka ko bayar da ita an yi tauliya dinta amma amsar da an ka ba su an ka ce nan yana ban can alwilayatul amma wilaya ta mace ta zan shugaban kasa ita ce ba a yadda da ita ba ko kuma a bata shugabancin ma'aikata gaba ɗaya ita za ta kula da ita kowa yana karkashin ta wanda za a bata yancin gashin kasa ta yi abin ta ga dama shine ba a yadda da shi ba muna ganewa ko yawwa don haka kenan cewa lan yufliha qaumun wallau amruhum imra'a yana nufin mata ba su shiga cikin al'abidin areha bai yi ba muna gani ba duk da yake hadisin ya inganta amma abinda aka kafa hujja da shi kan wannan mas'ala din shine bai yi ba mun gane ko hujja su ta biyu sun kace annahu lam yunqal anna imra'atan waliyat amalata sadaqat min asr an-nubuwa hatta al-usul al-mutaakhira hujja su ta biyu suka ce ba a taba samun mace ba ta kula da zancen ba da zakka tun a wancan zamani zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam har yanzu suka ce to gidan wannan yana nuna bai halatta ba an gane ko amsar da anka basu shine malamai suke cewa faqad yakunu sababu zalika adamul haja li tawalli al mar'a wal istighna'i bir rajuli anha wancan lokaci maza ne suke kula kuma maza sun isa kidan ba a buƙatar mata sai sun shigo amma yan akwai buƙatar mata wani bangare to ai yayi ko ba ka dan bane mace ce mai kuɗi za ta fitar da zakka kuma tana son mata 'yan uwanta su taimaka mata a yi lissafi wa ya fi cancanta ƙato za mu ɗauko mu tura cikin mata hujja ta uku sun ka ce wala alaiha ba ko ba haka nan bane sai an kace musu a'a wannan ba shi bane cikin lughal larabci da kuma usulul fiqh akwai taglibi janibi dhukuri ala janibil ina da Allah ce innama sadaqatu sai ce mi lil fuqara'i fuqara'i nan maza kawai dai ake nufi ko mata su ma suna shiga ciki akwai fakiri namiji akwai fakiri ya mace aran ba haka ne ko ba haka ba wal masakini da ce da miskinai akwai miskini namiji akwai miskini mace miskiniya wal gharimina da wanda ake bi bashi ana bin maza bashi ana bin mata bashi to nan me yasa ba ku ce maza kawai ake nufi a sai kun ka ce nan ana iya ba mata ana iya ba fakiri mace ana iya ba fakiri namiji ana iya ba miskini namiji ana iya ba miskini mace ana iya ba wanda ake bi bashi namiji zakka ana iya ba to su al'amiri da alaiha yasa sai kuka yi bance kun ka ce banda banda mata kaga wannan istidlal shi ba bai yi ba da haka dai zance mafi inganci mata in sun yi aiki sun zama tociyan al'amiri na alaiha ana taghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inath tunda ana ba su يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين بيتي إنك كنت من الخاطئات مع ونغنسيني إلى القرآن مسألة تكرشي لما لم يسكو كاو صرف الزكاة من سهم العاملين عليها للقائمين على استثمار الأموال الزكاة شن يا هلتا أبا وطن دا سكي العاملين عليها an gane ko a ɗauki rabonsu a ba alƙa'imi na alistifmarin amwarin zaka waɗanda suke kasuwanci da dukiyar zaka kun san mun ce malamai sun yi saɓani shin dukiyar zaka ana iya tara ta a yi kasuwanci da ita ko ba haka nan bane malamai suka ce to gaskiya wannan akwai hatsari gare shi in dai dukiyar tana da yawa an gane ko to babu laifi ana iya dukiyar a ɗauke ta a samu mutane amintattu a ba su su yi kasuwanci da ita saboda a haɓakar da ita don amfanin wa don amfanin talakawa amma wannan ba masu kuɗi za su yi ba gwamnati ce za ta iya gina kamfani da sunan talakawa misali don saboda a kula da wannan wato dukiyar ina fata an fahimci amma malamai suka ce to wannan wa yana buƙatar sai an dibi sharuɗa na yin wannan aikin ba haka ne kawai za a yi ba sai suka ce to idan mutane suna aiki a cikin wannan wurin ana iya ɗaukar sahamu ɗinsu a basuwa gare su su suna cikin al'amili na alaiha domin mai kasuwanci da dukiyar zakka don saboda ta haɓaka a taimaka ma talakawa an gane ko ana iya ɗaukar sarfukin abin nan a sa ciki cikin kamfani a biya su sai ya zama tuma ba sai an yi musu biya ba da dukiyar kamfani don saboda ana son kamfani ya haɓaka muna ganewa ko to don haka abinda malamai da suke wato cewa kenan to wannan shi ne matsaloli na zamani da suka kawo fi ma yuqabilu amalahum min al-ujra za a ba su daidai abinda sun kai aiki da shi na biyan su kenan in mutum ya fitar da kuɗi ya ga damar masu aiki cikin wani kamfani na talakawa wanda ake sarrafa musu dukiya sai ya ɗauki sarful amili na alaiha ya biya ma'aikatan sai ce to kamfani kada ya ba su kuɗi yanzu a ƙara wannan dukiyar cikin kamfani saboda dukiyar ta ƙara haɓaka ba sani ko mun fahimta ba wallahu ta'ala a'lam to waɗanda su ne matsaloli da muka kawo sai gobe idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu na cikin masu rayuwa za mu zo mu tashi a cikin masraf al-mu'allafati qulubuhum su kuma mu ga matsalolin da sun ka sabunta na zamani malan lokaci yayi tsawo a sake maimaita aya wa ma kana nas wa ma kana nas illa ummatan wahida illa واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم لقضي بينهم فيما فيه يختلفون
الله سبحانه وتعالى وما كان الناس mutane ba su kasance ba illa ummatan wahida sai al'umma ɗaya jiya mun kawo bayani game da abinda malamai suka kawo wannan ma'ana alƙurun waɗanda suke ƙarni guda goma tun daga annabi adam har zuwa ga annabi nuh sun kasance akan musulunci wannan asar sun tabbatar da wannan kadiba wajen cikin suratul baqara aya wato inda Allah yake cewa kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin kadiba litatafai na asa litatafai da suka kawo nassoshi kamar tafsiri na Ibn Kathir kamar tafsiri na Ibn Jarir at-Tabari kamar as-sahih al-masbur min at-tafsir bil ma'thur na ustad Dr. Hikmat Bashir kadiba cikin kuma wato mawsu'atu at-tafsir bil ma'thur wadda ustad Dr. Musa'id at-Tayyar yayi jagoranci kanta karkashin wannan ayar da wagga ayar ta cikin suratul yunus sai kaga asarakin da an ka kawo waɗanda suke nuna wannan tabbaci ne abinda wato ya tabbata mun gane wannan da kyau sai abu na biyu waɗansu ka ce a'a illa ummatan wahida shine wato daga zamanin annabi ibrahim zuma zamanin amr bin luhai laraba sun kasance akan alhanafiya addinin annabi ibrahim shi wannan amr bin amr bin wato luhai shine yaje ya kawo gumaka da shirka ya kawo su a garin makka kidan mutane sun kasance akan aqida guda duk da haka waɗansu malaman tafsiri suna fassara cewa illa ummatan wahida mutane sun kasance al'umma guda akan shirka to in mun ce akan shirka sai mun fitar da lokacin annabi nuhu zuwa wato tsaka- daga lokacin annabi ibrahim zuwa eh, daga lokacin annabi adam alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammu taslim zuwa zamanin annabi nuhu mun gane wannan da kyau ko yana da kyau mu fahimci wannan amma kasancewar mutane sun kasance al'umma guda akan shirka su yi sabani wannan a shari'a ba abu bane wanda babu shi akwai shi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul naml yake cewa wa laqad arsalna ila samuda akhahum saliha an i'budu allaha fa idahum fariqan yaqtasimun kaga sun kasance ne akan shirka kaga da yazo musu ya ce ani ibudullah bai ce usbutu ala tauhidi ba akan tauhidi suke ba kenan wanda yayi wannan fassara yace wa ma kana nasu illa ummatan wahida mutane sun kasance akan shirka ana samun wasu al'ummomi akan shirka aka same su amma al-aslu fil insan huwa menene huwa at-tauhid mun gane wannan ko wanda jiya idan muka duba cikin al-iklil fistin bautit tanzil imamu suyuti da ya zo karkashin wannan aya wa ma kana nasu illa ummatan wahida imamu suyuti ya ce yustadallu bihi ana kafa hujja da wannan nassin man yastadillu bihi man qala yana kafa hujja da wannan nassin wanda yace innal asla fin nasi al iman asali a ɗan adam imani hatta kafaru sai da sun ka kafirci tunda ya ce wa ma kana nasu illa ummatan wahida kina akan tauhidi suke dan haka jiya rawa ya kawo wannan ya kawo muka kawo maganar waɗanda suke cewa asalin afirka ai arna ne maguzawa ne asalin ɗan adam duka gaba ɗaya tauhidi ne na fata ana fahimta ta inni khalaqtu ibadi hunafa hadisi ne da manzo sallallahu alaihi wasallam fitratan lahi allati fatara an-nasa alaiha wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin da haka al-aslu fil insani at-tauhid don can ka zo ka ce a asalin abu shirka ne karya ne don haka maganar sangor cewa asali ga afirka wato shine shirka wanda magana maganar banza ce don a buɗe ma 'yan mishin ne turawan mulkin mallaka a ce musu ai tunda sun san musulunci ya gabaci aƙidunsu su kuma sun zo da aƙidunsu sun zo su sai sallah sai a ce a ai asalin afirka arnari kasuwa ce ta kowa da kowa kowa ya zai kawo nashi shine abin da yake son ya ci alhali ko in ma mun ɗauki ra'ayin waɗanda suka ce Afrique versus de l'humanité to ai shi annabi Adamu a aƙidar su waɗancan shi ne fara rayuwa a bisa doron ƙasa to ai annabi Adamu ba arni bane tunda ko a cikin kiristanci an yarda annabi Adamu shine abul bashar shine zo da tauhidi kaga tufka da walwala ta yiwa cikin wannan shi yasa kada a yarda waɗannan mutane a ce za su koya muna komai ba komai za su koya muna ba ko ba haka ba a koya muna an ce technology wallahi mun yarda sun iya technology science mun yarda sun iya science ko ba haka nan bane amma in abu ya zama to ya saba ma addini mu mai da shi ba wannan ya kamata mu gani dan wani yana ce a to mala ai kuna aiki da salula da suke suka yi ai ba mu ce salula ba ba a aiki da ita technology ce ko ba haka nan bane kuma salula a sa ta wurin da Allah ya ce a saurari wa abi da abin da ya kama da haka ko ba haka nan bane amma sai a zo a ce mu da a'a yanzu an koya muna faransanci ai faransanci yaren suna dan ka koyi faransanci ba za mu ce ba ba za su koya ma faransanci ba amma sai a dawo a ce muna a'a yanzu hatta da kwanciya da mata afirka ba a iya ba wai daga ingila ne da america za a koya mu mutanen mu yadda za a yi kwanciya da mata kaga akwai rubu cikin wannan ko ba haka nan bane wanda jiya mun bada misali shi mai koyar da wannan in yana tunanin cewa afirka ba a sayar da ake kwanciya ba kai wai wai tsaya ma ni abin da ba nika so in tambaya ma an gane ko tambaya gare ni kai ka taba ganin an koya maka kare yadda yake kwanciya da kariya eh ka taba ganin an koya ma doki yadda ake kwanciya da da godiya saboda baturi ya dauke mu sakar karu ya ce muna wai yanzu hatta da kwanciya da mata dan Afirka bai iya ba sai an koya mai da kwanciya da mace abinda ba a koya maka kare da jaki shin hada sannan kuma saboda reni yayi yawa wai yanzu dan Afirka hatta da addinin ba baka iya ba bayan sun zo sun koya addininsu da yarensu kuna ganewa tun da asalin kiristanci annabi isa ai bani isra'ila ne don haka da faransai da angle duk ba yaren kiristanci bane na asali yahudanci shine asali asalin yaren annabi annabi ibrahim a- a- annabi isa ko ba haka bane tun da shi shi na daga cikin bani isra'ila amma yanzu musuluncin ma da america da faransa da ingila da turai sun yi tsaye ba su yadda a yi karatun musulunci ba sai da tsarin su da yarurrukan su eh alramma yanzu ka tai najeriya in ba yanzu da aka fara buɗe sauran jami'o'i ba idan za ka yi masters a islamic study ko za ka yi phd doctora sai ka yi da ingilishi sai ka sai ka yi ben linguistic phonetic sannan sai ka rubuta ba a yadda ka rubuta bahasi ba na tafsiri ko hadisi a najeriya ƙasan musulunci sai ka koyi ingilishi ka yi ben linguistic sannan ka rubuta da turanci bendangistic kaga kenan wai musulunci da qur'ani ba a yadda ka karance su ba sai da ni sai da yaran baturi haka in ka tahi yanzu sun kirkiro wani abu islamology france an gane ko wai yanzu specialist a akwai na musulunci amma ba su iya larabci ba kuma ba su iya qur'ani ba amma doctora gare su ko professora a- a musulunci sunan su islamolog in an ka tashi cikin yanzu France 24 da CNN da, da, da BBC in za a tambaya ba malamai za a tambaya na addinin musulunci ba islamolog za a tambaya shi na zai yin analyze ya yi bayani Profesa ne na addinin musulunci amma bai iya larabci ba ya karanta islamology amma bai iya larabci ba bai san yaren addinin ba kuma bai karanta tarihin addinin ba da yaren shi alhali ga Boris Bekai da ya ga musulunci gaskiya ne sai da ya koma ƙasar La- Saudiya ya je ya karanta larabci don ya fa- ya fahimci alkur'ani da yaren da an ka saukar da shi saboda gaskiya yake so to don haka ba sunan shi islamology ba sunan shi jahiltology wannan shi ne gaskiya ka yi muna bayanin musulunci da faransai kuma ka ce a ce mana dole mu yarda da su ake yin hukunci abin da suke faɗa har musulunci ma ba mu iya ba sai an koya muna dan islamolog shine zai koya muna musulunci islamolog wanda bai iya alhamdu ba bai iya kalmar shahada ba kuma shine zai faɗa muna yadda zamu yi musulunci haba jama'a wannan renin yayi yawa sai a ce sai specialist wanda sun karanta faransanci da ingilishi suna zasu magana da, da addinin musulunci malamin da ya shekara 60 70 80 na karantar da musulunci har ya tsoma bai iya tashi ba shi ne da magana kan musulunci ba sai wanda ya ce France Sorbonne ya karanta islamology Troisième Quatrième Septembre shi na da zakuwa a bashi kujera yayi magana da sunan musulunci mu muna nan muna muna jarumi wace irin tambada ce wannan don haka wannan abubuwa duka matasa ku tashi ku waye kuma ba wata tsiyata ta sa akan wannan ba faransin na da angilan ku koyi yarurrukan kun iya nan kun iya can haribuhum bi asli hakim kamar da wani malami yake cewa Ah, mutum yazo yana karyar banza da shi ko turancin kurai din bai iya ba kuma a ce shi ne magana da sunan musulunci islamolog islamolog din wa ka iya qur'ani ta hokaranta alhamdulillah islamolog kai baka iya alhamdu ba baka iya larabci ba kuma kace kai zaka magana da sunan musulunci shin hara islamic study a ce wanda ya islamic study wai sai annangle zaka rubuta masters kinka da english to shi a sabkar da qur'ani da larabci manzo sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah da larabci a rubuta tarihin musulunci da larabci littattafan musulunci da larabci fiye da shekara dubu bature ingila da faransa ya zo kasashen wace mu da bai yadda mu rubuta binciken mu ba da yaren waɗannan addinan sai dai mu rubuta da nashi kai awa kuma daga ina ka hito who are you shi ya ci haka wallahi waɗannan abubuwan kankan ku ɗauke su da wasa wallahi a tashi tsaye saboda suna nan suna son sai sun yaki addini ta kowace hanya Allah ya muna mai kyau wa ma kana nasu illa ummatan wahida mutane ba su kasance ba sai al'umma ɗaya kalima ta umma tana iya zakkuwa kariba cikin alwujuhu wan nawair a cikin al-itqan fi ulum al-Qur'an da Imam Suyuti kalima ce da take dokan ma'anoni daban-daban shi yasa dalibin ilimi kakka sa tsammanin duk inda kaga kalima tana dokan ma'ana daya kalima ta umma wasu malamai sun bata ma'ana hudu a cikin al-Qur'ani waɗansu malamai kuma suka bata ma'ana guda biyar na farko shine umma tana nufin al-jama'a ko ta'ifatun minan nas wama kana an-nasu illa ummatan wahida ay illa ta'ifa aw jama'a wahida كنتم خير أمة أخرجت للناس أي كنتم طائفة أو جماعة أخرجت للناس an gane ko kalima ta umma wani lokaci kuma in ta zo cikin alkur'ani tana nufin al'imamu wal qudwa mutumin da ake koyi da shi inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal mushrikeen sannan kalima ta umma wani lokaci tana zuwa cikin alkur'ani tana nufin shari'a ko aqida وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون كذا على أمة أي على عقيدة وشريعة سنن كلمة أمة تنرهم البرهة من الزمن برهة من الزمن ونتن ينكي نلوكتي وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبسه كأنا ترى نفهم بي لوكتي sannan kuma waɗansu malamai suka ce tana nufin a'a jinsi jinsi wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ay illa ajnasun amsalukum haka waɗansu malamai suka ce amma waɗansu malamai suka ce a'a illa umamun ay illa ka umamin amsalukum sun ka ce ba ba tana nufin ajnasu ba Allah ya kyauta وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا متاني بسكسن تبسي الأمة آية فاختلفوا سيسو كي ساباني أنغانيكو فاختلفوا سيسو كي ساباني wannan yake nuna cewa a can cikin suratul baqara domin intabe mai do hankalinka da kyau shi qur'ani yana iya shafe wani abu a wani wuri a wani wuri sai a faɗe shi kenan in kana son kai tafsiri ingantacce can in abin da ba a kawo a nan ba sai ka ɗauko shi ko ba ka bane sai ka haɗa shi da wannan sai a samu fahimta mai kyau in hadisi ne aka faɗi wani magana cikin wani hadisi to in akwai wani hadisi da aka faɗi wata sai ka haɗa hadisan da suke da alaƙa da wannan maudu'i sannan a samu fahimta ingantatta muna ganewa to kaga cikin suratul baqara sai Allah ce kana nasu ummatan wahida sai ce min fa ba'atha Allahu an-nabiyina shikenan sai wuce sai malamai suke cewa akwai alhasu a cikin suratul baqara ka san dan qur'ani sai ce kai kajiya wai cikin qur'ani an ka ce an shafe wani abu a qur'anin da cikin qur'anin ba a fade shi a wani wuri ba kuma wuri aka fade shi da yace kana nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma daya fa ba'atha Allahu an-nabiyina sai Allah turo annabawa shi suna ɗaya ne Allah turo annaba a a sai malamai sun ka kaddara fahtalafu sai da suka yi sabari sannan aka turo annabawa kenan kana nasu ummatan wahidatan fahtalafu fa ba'atha Allahu an-nabiyina dalilin mu kuma wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu eh ko kana kare ta wanga ita ku ta cikin suratul yunus ita ba gaskiya bace ku eh in ka in ka ƙaryata abinda malamai suka kaddara to wannan da yazo a cikin suratul abin nan suratul yunus shi ma kaddara shi zaka yi kaga baka isa ba ko da kana dan qur'ani ne tunda qur'ani ya fadi shi dole ka yadda da wannan ina fata ana fahimta ta to anan shine fakhtalafu suka yi sabani kenan kaga an shafe shine malaman tafsiri kadiba cikin littafin ususun fanniya lil i'jaz al bayani fil qur'an al karim na ustad dr kabir yunus a safha daga safha ta 75 zuwa safha ta 78 ya kawo bayanin abinda ake kira al-hafu al-iktifai rike da kyau alhafu aliktifa'i cikin ƙur'ani akwai abin da ake ce ma hasfu na isa za a shafe wani abu amma wannan abin da an ka shafe idan ka taho kana jin larabci ko ka san nassi ko ka dubi littattafai za ka gane akwai abin da an ka shafe bari ka ji misali na farko Allah ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu an gane ko min al khaytul abyad min al khaytul aswad min al fajr aslin maganar hatta yatabayyana lakum al khaytul abyad min al fajr min al khaytul aswad min al layl haka aslin maganar take khaytul abyad an gane ko min al fajr ya kamata a ce an gane ko min al khaytul aswad sai aka ce ni min al layl tunda dare na akwai al aswad cikin rana na akwai mi al'abiyar amma sai ƙur'ani ya shafe na farko guda sai ce wa kulu wa shirabu hatta ya tabayyana lakumul khaitul abiyadu kaga bai ce minal fajiri ba minal khaitul aswadi minal layi domin alkhaitul aswadu cikin lailu ake samun shi kaga balaga ta alƙur'ani mun gane wannan misali na biyu alhasul iktifai wa matsalul ladina kafaru ka matsalin ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a asalin magana wa matsalu ma yad'una min dunillahi misalin abinda kafirai suke kira wanda ba Allah ba ka matsalin ladhi yan'iqu bima la yasma'u kamar mutum da yake kira abinda baya fahimta an gane ko ko ko waɗansu malamai suka ce wa masalul ladina kafaru suka ce kenan masalu man yad'unahum ila al-huda kenan misalin kafirai da misalin waɗanda suke kiran su zuwa ga shari'a tunda kafirai ba sa fahimtar gaskiya lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun dan haka sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna duk dai makahi sun yi dare mata ya kare ga waya an gane ko to da wannan kuma cikin hasbu taqabuli sun ka misali kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundhirina sun ka ce taqdiruhu kana nasu ummatan wahida fa ikhtalafu fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin dalili sai suka kawo wannan aya wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fa ikhtalafu sai suka yi sabani sannan kuma Allah ce wa ma kunta bi janibil gharbi id qadayna ila Musa al-amra wa ma kunta min ash-shahidin walakinna ansha'na qurunan fatatawala alaihim al-umr sai kuma Allah ce wa kunta bi janibi turi id nadaina walakin rahmatan min rabbika litundira qauman ma atahum min nadirin min qablika la'allahum yatadhakkaruna suka ce to fa fil ayatayn hudufun kowace aya an shafi asalin magana lakinna ansha'na qurunan fataqawala alaihimul umu an gane ko faghayyaru wa baddalu wa kafaru faqtada zalika faqtada zalika an nursila ilaihim fa auhayna ilayka bi hadha alkitab wa dhakarna qisas as-sabiqin fihi liyakuna zalika ayatan laka وكذلك قوله ولكن رحمة من ربك أي أرسلناك وأوحينا إليك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك walakin rahmatan min rabbik kagar sai gari sai qur'ani ya shafe wani abu an gane ko harful iktifai amma cikin bayanne zaka ga malamai wani lokaci ma da fitrar su suna kaddara waɗannan misali dan gaba da malamai suka bayar an gane ko walaqad ataina musal kitaba waja'alna ma'ahu akhahu haruna wazira faqulna idhhaba ila alqawmi alladhina kadzabu biayatina fadammarnahum tadmira kaga in ka tona zaka yi tafsiri zaka yi bayani amma wani lokaci an shafe waɗansu abubuwa a ilmance baka san su ba baka san menene ba wace ka'ida ce aka yi amfani da ita amma dai kana fassarawa da wannan misali malamai suke cewa fa zahaba da Allah ya ce wato fa qul nadhhaba ila alqawmi alladhina kazzabu bi ayatina sai asalin maganar fa zahaba wa balagha ma ursila bihi fa kafaru wa taghaw fa dammarnahum tadmira tunda ba wai da tura su bane an kai sai da an ka fafata an ka fafata an kai da awa an kai komai sannan karshe Allah halakar da Fir'auna muna garewa malamai suka ce ga misali na gaba na shidda afa man sharaha Allah sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbih fa wailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah تقديره أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن كان قلبه قاسيا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله kaga sai a shafi in an ka shafi to in ka zo cikin magana za ka kaddara shi misali na bakwai la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu asalin maganar la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal wa man anfaqa min ba'd al-fath wa qatal a gani amma cikin kaddarawa zaka iya gane wannan don haka ɗalibin ilimi ya kamata ya san in an yi alhasu akwai alhasu malamai sun ba da misali na takwas qul ara'aytum in atakum azabuhu bayatan aw naharan ma za yasta'jilu minhu almujrimun athumma idha ma waqa'a amantum bih al'ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun malamai suka ce faqad waqa'a fi hadhihi alaya iddatu huduf an shafe abubuwa da dama ko an yi hasko daban-daban la yashkuru biha alqari li ibqa'i ma yadullu ala almahdhuf baka gane an shafe saboda mi saboda abin da ke nuna abin da an ka shafe yana bayyana idil asl malamai suka ce wallahu a'lam kenan atakfuruna bihi al'an thumma idha ma waqa'a amantum bihi كلا فإنه لا يقبل منكم إيمان لا يقبل منكم إيمان بل يقال لكم الآن تؤمنون وقد كنتم به تستعجلون kaji asalin magana amma ka dibi qur'ani sai zo da uslubin da zaka fahimci cewa lalle an shafe abubuwa amma ni amma kuma wajen fassara sai a kaddara su shi yasa kada ka zo ka dauka cikin qur'ani babu hasu qur'ani na iya bayanin wani abu da nan in ya cirata abinda an ka shafe dole sai dai ayi bayanin sa ina fata ana fahimta ta mun gane wannan to suna ne malam alaramma mene sunan shi sun kace sunan shi alhafu aliktifai kada ji alaramma eh kadiba cikin ususun fanniya na ustaz dr kabir yunus safha ta 75 zuwa safha ta 78 Allah ce amin walaula kalimatun sabaqat min rabbika in ba dan da kalima ta gabata daga ubangijinka ba wace kalima ce wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'ina walaula kalimatun sabaqat min rabbika in ba dan da kalima ta gabata ba na cewa Allah ba zai kashe kowa ba za a barka sai ni sai ka zo kiyama ai maka babban hisabinka ko ba ka dan bane wannan kalima ta riga ta gabata ina fata ana fahimta ta Allah nan dauki alƙawari za a bar mutane sai sun je mi sai sun je kiyama shi yasa suke cewa a kawo azaba in lokacin zuwa ta bai ba Allah ba zai kawo ba wa in qala Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi azabin alim suna cewa a kawo a kawo amma kalimatun sabaqat min rabbik akwai kalima da ta gabata daga wajen ubangijinka to in ba dan da wannan kalima ba Allah ce la qudiya bainahum da Allah yayi hukunci tsakankanin su fi ma fihi yakhtalifun na daga abinda sun kai sabani a cikin sa ko ba ka dan bane akwai sabani na aqida akwai sabani na fiqh to sabani wanda ba a da shi bane aqida ko ba ka dan bane kristanci yahudanci sabani ne da aqida musulmi akwai waɗanda suka shigo da wasu aƙidu waɗanda ba na musulunci ba an ba aka so da sunan musulunci su ma waɗannan ba musulunci ba ne an gane ko to yanzu bayan wannan sai a zo musulmi saɓani na aƙida a ce muna da saɓani aƙida rukunan imani nawa ne shidda ne babu saɓani rukunan musulunci biyar ba a saɓani amma saɓani na furuwa wannan ba matsala ba ne ana iya samun shi madarikul afham ne sun ka bambanta shi yasa da kuka jin tura suna cewa musulmi saɓani yawa tsakankanin su ƙarya suke yi sabanin da akwai tsakanin turawa ya wanda akwai tsakankanin mu ta fuskar fiqh dan yan protestant kristanci na mazhaba ce sun kafirtar da yan catholic yan catholic sun kafirtar da yan protestant yan kok sun kafirtar da wadancan eh su ma yahudawa sun kafirtar da juna ka kai ka diba cikin almilal wan nihal na imamu shahristani ka ga mazhabobi da aqidu na yahudanci daban-daban sun kafirtar da juna haka kiristanci sun kafirtar da juna to mu kuma musulmi a aqida mutahali sunna babu kafirtar da juna sai dai mi sai dai sabani na mi na madarisul fiqhiyya wannan kuma shay'un adi fahimta ce ta nasi ta bambanta amma ba a mas'ala ce ta aqida ba don haka sai mun bambanta tsakanin al-khilaful aqdi wal khilaf al-fiqhi kuma Allah ce walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifina in kace sai ka hana ai sabani a duniya to kai gigitacce da mahaukaci na Allah ce wala yazaluna mukhtalifina an kama sabani duniya amma sabanin da ba a so na akida sabani na fiqh wannan yana iya zuwa saboda sabanin fahimtar dalilai da kuma mi da mas'aloli na ilimi muna ganewa kuma ko shi sai a koma kowa ya kalli dalilai abinda ka fi gamsuwa da shi da dalilansa sai ka karba kakka ce sai ka zagi wane ko sai ka ci mutuncin wane don bai karɓi abin da ka karɓa ba in haka ne kenan kowa sai kowa ya zage wani tunda in ni ban karɓi naka ba kan zage ni to ni kuma kai da ba karɓi ba ai ba sai in zage ka to kenan ko sai kowa ya zage wani ko ba haka nan bane yadda kake da damar da da yancin da ba sai ka karɓa gare ni ba haka nake da yancin da ni ma ba sai na karɓa gare ka ba don ba bawon gidan ku nake ba ka halatta ma kanka saba min kuma ka ce ni dole sai na bi ka a matsayin ka nawa zan bi dalili ne da fahimta abin da ya bayyana gare ni na nafsi wannan shine gaskiya dan haka dan mutum bai karbi fatawa ba ba dole bane Allah bai ce sai an karbi fatawa Allah bai ce ba babu wanda aka ce dole sai an karbi fatawa sai alqur'ani an ka ce abi da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar magabata su ma sun yi sabari akan mas'aloli tun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana dare la yusalliyanna ahadukum illa fi bani quraiza kadiba cikin littafin ibn al-qayyim i'lamul muwaqqi'in kaga irin sharhin da yake kan sabanin da sahabbai sun kai a cikin mas'ala amma kowa ya mutunta wani amma kai da mutane sun saba maka sai ka ce kai ba za ka mutunta su ba sai ka zage su kuma jiran kai kai a mutunta ka a matsayin ka na wa ko ko ka ce a'a kai in ka ce abu kaza ne ba daidai bane haramun ne dole kuwa shi yarda ko ba haka nan bane to daga ka samu wannan sha'ir yace yaquluna hadha indana ghairu jaizin wa man antumu hatta yakunu lakum indu kawai ka bada fatawa abinda ka fahimta na dalilai kuma ka bar mutane ko ba haka nan bane ko imanin Allah bai ce kowa sai imani ba walau sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a amma wani sai ga ya dauki kai ne wani abu in ya bada fatawa dole sai an yarda in yayi bayani dole nashi za a karba a ina ka samu wannan saboda ka samu gigitacci sun kewaye ka suna makuwa suna cewa sai kai ko za ka haɗu da bala'i zan da kai karo da waɗanda sun ka sa abin da suka yi Allah ya kyauta kalimatun sabaqat min rabbika wannan kalima ita ce wanda Allah ya dauki alƙawarin za a je kiyama sannan a yi hisabi kina Allah ya dauki zancen za a yi hisabi kalimomin Allah kuma mawdu'i ne na alqur'ani kalimomin Allah ba a iya canza su la tabdila li kalimatillah sannan ba su da iyaka walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah qul law kana al bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada kaji Allah ce da za a mai da teku ta zamanto ita ce matsayin abin rubutu tawada ko ko taddawa a kawo duk itacen duniya a sassake su a ce za a rubuta kalmomin Allah ba zai kare ba ce walau ina bi mislihi madada ko da mun kawo da wani madadin sa to nan ga wani gigi ta ce zai ce to ya an kara wani fa a ana nufin in an kara har ila ma la nihayata lahu ilmin Allah bai kare ba nan ma da yace walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ba sab'atu sab'atu abhurin ba ko an ƙara sab'atu alafin adhafin mudha'afa ila ma la nihayata lahu ilmin Allah baya karewa dole ka fahimci nasi sai a ce muku a to ai Allah ya ce bakwai ba bakwai ake nufi ba gigitacce ana nufin basu da iyaka bakwai din an dan baka misali na ilimin Allah bai da iyaka kuma la tabdila li kalimatillah in mun dauki lan lafiya ce lil jinsi amun ne baqin ala umumihi ba wanda sai canza kalimar Allah in Allah ya ce sai abu sai ya kasance kaga qur'ani daga cikin kalmomin Allah inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun in kuma la tabdila li kalimatillah ba wanda sai canza kalmomin Allah a hakika sai dai a zahiri wani na iya canzawa kamar yadda an ka canza waɗansu nassoshi na attaura da injila sai zaman to an canza ne a zahiri amma ba a hakika ba yuharrifuna al-kalima amma wadihi sai zaman to amun ne makhsusun bima waqa'a fi at-taurat wal injil wa sa'ir al-kutub al-muharrafa mun gane taw la qudiya bainahum fima fihi yakhtalifun da Allah ya musu hukunci abinda sun ka kasance suna yin wato sabani akan sa ina so in ka mas'ala guda da take da alaka da aqida wato a cikin littafin al-qawaid al-usuliyya al-mu'aththira fi masail aqidati ahli sunnati wal jamaa war radd 'ala al-mukhalifin fiha a safha ta 454 zuwa safha ta 458 sai kawo wata ka'ida ya ce ƙa'ida ka riƙe da kyau mafhumul mukhalafa hujja a cikin usulul fiqh akwai mafhumul mukhalafa hujja ne a yi aiki da shi in ba an samu nassin da ya tunkuɗe shi ba ka ji ga ƙa'ida sai malamai sun kace to ya za a yi aiki da shi gashi nan sai Allah subhanahu wata'ala ya ce a mas'ala ta farko isbatu ru'yatil mu'minina li rabbihim yawmal qiyamah a aqida ta ahli sunna mun ce mu'minai za su ga Allah ko ba kadan bane ga hadisai mutawatirai sai suka kafa hujja da mafhumul mukhalafa kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubuna kaga su kafirai game da ubangiji tsoron tashi alkiyama za a sha makance su to mafhumul mukhalafa almu'minina ko almu'minuna ghairu mahjubu ghairu mahjubina an rabbihim shikenan tunda kafirai an ce mahjubuna to mu'mine fa ghairu mahjubin mafhumul mukhalafa ne kuma an tabbatar da mas'ala ta aqida da shi ana ji ko mas'ala ta biyu shine malamai sun yi sabani awwalur rusuli ila ahli al-ard shin wani na an ka fara turowa manzo zuwa ga mutanen ƙasa ina fata an fince ni tunda akwai hadisi wanda yake ya tabbata an gane ko hadisi ne na shafa'a wanda mutane za su zo wajen annabi nuhu sai su ce fa innahu wato awwalu rasulin ba'athahu Allah ila al-ard annabi nuhu itu nuhan ku zo ma nuhu fa innahu awwalu rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-ard ina fata an fahimce ni za a ce shine farkon manzanni to sai malamai suka ce to yanzu za a yi da wannan ka'ida idan muka diba shin annabi nuhu gabanin shi ai akwai annabi adamu eh wasu kuma sun ce annabi adamu kana rasulan nabiyyan ya zamanto rasulan manzo ne ko kuma nabiyyan annabi ne haka malamai sun ka tafi tunda akwai hadisi manzo wato akwai hadisin da Imam tabarani ya kashi a cikin Al-Mu'jam al-Awsat na Abi Dharr qultu ya Rasulullah ara'aita Adam anabiyyan kana qala na'am kana nabiyyan rasulan kallamahu Allah qubulan qala lahu uskun anta wa zawjuka al-jannah ina fata ana fahimta ta duk da yake wannan hadisi Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya da'afa shi amma yanzu inda take annabi Adamu dai an san yayi aiki da tauhidi kuma an san bai yi aiki da shari'a ta wani annabi ba muna ganewa to yanzu ya zamu yi an ce annabi nuhu shine farkon manzanni to kuma ga annabi adam ya zo kuma shi kuma bai yi aiki da shari'ar wani annabi ba kaga dole sai ka da annabi ne tunda an yi masa wahayi kuma to da shari'ar wani annabi yayi tunda tsakanin bambanci tsakanin manzo da annabi shine aiki da shari'a ko ba kadan bane da wasu sun ce annabi shine wanda an kai masa sako amma ko masa sai ba ce ga ya ba wanda magana ba ta da wani asali dan Allah ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashshirina wa mundirin kaji mubashshirina na suna yin bushara to kuma kace kai kuma sai ba ce ga ya ba wannan wannan magana babu ta an gane ko wasu suka ce annabi manzo an bashi littafi amma annabi ba bashi littafi ba wanda magana ba ta da wani dalili kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba Allah ya ba su littafi dan nan aljinsiyya ce ba ana nufin littafi guda ne Allah ya turuwa tunda akwai at-taura akwai injila akwai zabura akwai qur'ani to in kace wa anzala ma'ahumul kitaba duk an dukkan nufin da at-taura da injila da qur'ani da littafi guda ne wa anzala ma'ahum jinsal kutub to yanzu manzo ana bashi littafi annabi tana yi wa bashi littafi manzo an ce ya isar da sako annabi shi ma an ce ya isar da sako to menene bambanci tsakanin manzo da annabi bambanci tsakanin manzo da annabi shine cewa shi annabi ko an bashi littafi ko ba a bashi ba sai a ce yayi aiki da shari'a wani manzo shi yasa Allah ce inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu kaga at-taura sai anka ce su wadannan annabawa su yi aiki da ita tare da cewa su annabawa ne kenan suna iya aiki da shari'a wani manzo wannan shine babban bambanci tsakanin manzo da annabi kuma nasti ne da alqur'ani to kenan yanzu annabi adamu shi gabanin shi babu wata shari'a kaga kasancewa shi annabi dole sai a yi da shi don annabi to sannan kuma shin kasancewa shi manzo sai a yadda da shi ta cewa manzo ne saboda gabanin shi babu wata shari'a to da shari'a waye aiki to shi ne sai malamai sun kace za a yi aiki da mafhumul mukhalafa sun kace hujja shi yasa al-sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti da ya zo karkashin wannan mas'ala shin annabi adamu manzo ne annabi ne ko ba manzo bane tunda Allah ya ce walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma kuma an ce fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli kaga shin kace annabi adamu bai ciki in annabi ne to bai ma shiga ciki in ba rasulu bane don ya ce fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul in shi ba rasulun bane bai ma shiga ciki amma in mun ce shi rasulun ne to bai shiga ciki ta fuskar waccan ayar walam najid lahu azma to amma yanzu awwalur rusul an ce annabi nuhu shine farkon manzanni ya zamu yi sheikh muhammad al-amin shanqiti yace wa zahir annahu la tariqa lil jam'i illa min wajhayni yace al'awwal anna adama ursila li zaujatihi wa zurriyatihi fil janna kenan annabi adamu an tura shi zuwa ga iyalinsa a cikin aljanna wa nuhun awwalu rasulin ursila fil ardi sai da manto kenan shi annabi adamu shine na farko a can sama shi ko annabi nuh shine na farko a nan ƙasa ina fata an fahimci ban sani ko mun fahimta ba alwajhu thani malam yace fuska ta biyu anna adama ursila ila zurriyatihi wa hum ala alfitra ace shi annabi adamu an turo shi manzo ne anan kasa annabi manzo ne anan kasa an tura shi zuwa ga zurriyar shi wa hum ala alfitra sun kasance akan tauhidi an gane ko lam yastur minhum kufrun musu yi kafirci ba fa aqa'u sai suka masa da'a banda dan shi wancan wanda ya bijiri an gane ko watul alaihim naba abin da ya adama sai kai taksisin shi ce wa nuhun huwa awwalu rasulin ursila liqaumin kafirina shi ko annabi nuhu shine farkon manzanni wanda an ka tura zuwa ga mutane kafirai yanhahum anil ishraki billahi ta'ala yana hana musu su shirka da Allah wa ya'muruhum bi ikhlasil ibadati lahu wahdahu yana umurta su da su tsarkake ibada ga Allah shi kadai ويدل لهذا الوجه قوله وما كان الناس إلا أمة واحدة يتي أي على الدين الحديث حتى كفر قوم نوح وقوله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين والله أعلم يتي ومعنى كلامه رحمه الله تقييده هذه الأولية لرسالة نوح عليه السلام في الحديث بأهل الأرض da an ka ce annabi Nuhu wato awwalu rasulin li ahli sai sun kai ni sai sun kace to kenan mafhumul mukhalafa shi annabi adamu can farko shi manzo a sama ne shi ko annabi nuhu li ahli al-ard kenan sai suka yi aiki da mafhumul mukhalafa kaga mafhumul mukhalafa ba sai cikin fiqhu ba har cikin aqida yana shiga ko kuma ka dauki na biyu shi annabi adam wato shine farkon manzanni sai ai aiki da mafhumul fara anta awwalur rusuli kai annabi nuhu qabla zuhuri shirki domin Allah ce kana nasu ummatan wahidatan fakhtalafu an gani kuma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu kinan kanat ummatan wahidatan ala tauhidi wal fitra fa ursila ilaihim adam walamma ikhtalafu ursila ilaihim nuh fa mafhumul mukhalafa أنت أول الرسل بعد ظهور الشرك وقبل ظهور الشرك آدم أول الرسل على الإطلاق kadiba cikin wannan littafi ka ji da littafin da na dauko fa ba wai ni da na kawo wannan bayani ba malamai da sun ka kawo ni iyaka fasara ina nake ina dan kare maka bayani da abin da zaka gane ba amin walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun malam mu karanta wannan ayar ko da ba mu kare bayani kanta ba wa yaquluna
wa yaquluna laula unzila alayhi aya laula unzila alayhi ayatun min rabbih فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين
نعم ويقولون إذا مكدوبة كان التحرير والتنوير يتي عطف على جملة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم كنا عطفينا أكون دعلة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يتي فبعد أن ذكر افتراءهم في جانب الإلهية bayan Allah ya faɗi ƙaryar da suka yi game da janibin ilahiya wajen tauhidi kaɗai ta Allah da bauta na fa buhtanahum fi janibin nubuwa sai Allah subhanahu wataala ya kuma ya kore ƙirƙirƙirƙirƙirƙirƙiyen da suka yi na ƙarya game da abin da ya shafi a da annabta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan can dibo da Allah ce wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum Allah yana son ya nuna cewa ibadar da suke yi wani wanda suke bauta ma wanda ba Allah ba ƙarya ce suke yi an gane ko domin kalimatu shahada mai do hankalinka adan ta gindi akan abu biyu la ilaha illallah ba wanda ya cancanta a bauta masa akan cancanta sai Allah la ilaha ka kore duk wani abin bauta sai ka ce illallah ka tabbatar da ita ga Allah to shi yasa kullum Allah in ya zo sai ya bayyana sifofinsa an gane ko sai ya kore waɗannan sifofin gami ga gumakansu da wani duk wanda ake bauta ma wanda ba Allah ba dan ya nuna maka babu wanda za a bauta ma in ba Allah ba ba wanda ya cancanta a bauta mishi sai wa sai Allah da yace wa ya'buduna min dunillahi sace mi mala yadurruhum wala yanfa'uhum kaga duk abin da kake bauta ma kuma bai iya cutar da kai in baka bauta mishi ba bai iya amfanin ka don baka don ka bauta mishi to ai bitin sai a bauta mishi ba kenan kaga la tastahiqqu al-ibada falladhi yastahiqqu al-ibada huwa Allah subhanahu wa ta'ala kuma da yace wa yaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah haula'in nan al-asnam ai la ta'qilu mun kawo wannan bayani ko kuma wadansu malamai sun kace kai taglibi janibil uqala'i ala ghairi janibil uqala domin cikin waɗanda ake bauta ma akwai waɗanda ba Allah ba ba ba ba gumaka ba ana bauta ma kattan kaddara ko ba ka da bane to kenan sai ga wanda ake bauta wanda ba Allah ba haula ishfa'una inda Allah shi ko duk wanda an ka bauta ma ba Allah ba ko wane ne dan adam ne mala'iki ne ko ma menene bai halatta a bauta mishi ba to sai Allah ya kore cewa ba a bauta ma kowa sai shi kaga la ilaha illallah ta tabbata anan sai ce mi to sai ce wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun min rabbi kenan nan kuma sun kore annabta ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce bi yasa Allah bai turo mishi aya ba daga ubangijin shi kenan suna da in an ce ba a turo mai aya ba mi suke nunawa suna da ai ba annabin Allah bane tunda inda annabin Allah ne da an turo mai aya kenan nan kuma suna son su yi suka ne zuwa ga annabta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya musu raddi fa qul innamal ghaibu lillah fantaziru inni ma'akum minal muntazirin shi yasa qur'ani in ya zo da kalimar shahada wani lokaci yana zuwa da ita yadda kake gani kai a matsayinka kaga la ilaha illallah ko ba karan bane wani lokaci sai ya zo da ita a dunkule kaga yace ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وأن لا إله إلا الله كنا دومين فلا تجعلوا لله أندادا لا إله يا أيها الناس اعبدوا ربكم إلا الله kuma wane ne ubangijinku wanda ya kaza ya kaza domin ya baka dalilin da suke nuna shi ya cancanta abota masa الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء to tunda shi kada yayi wannan shi kada cancanta bauta mishi to kalimatu shahada ai in mun ka ce la ilaha illallah sai mu ce mi muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka ne ko ba haka ba to sai ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة إن باكو إيكاو القرآن kenan ya nuna magana wace magana Allah ce kenan tabbas annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi to dan haka ku ji tsoron wuta kaga Muhammadu Rasulullah ta tabbata to suna annan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i shufa'auna inda Allah Allah ya kore a bauta mai wanda ba shi ba subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna kuma sai sake tabbatar da annabta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun min rabbih fa qul innamal ghaibu lillahi fantadhiru inni ma'akum minal muntazirin domin da yace fa qul innamal ghaibu lillah ma'ana ba magana ta bace ga abinda Allah yace in isar zuwa gare gare ku in ko Allah ce in isar da sakon shi na zan annabin Allah an gane lokaci yayi halin sawar ga aya ba mu ce komai kanta ba sai gobe idan Allah ya kaddara abinda muka faɗa ya zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh